الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba talatin ga watan jima'i na yanzu shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan jira na wajen talata salam daga makka zuwa madina wanda ya yi da biyu ga watan biyu ga watan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na dari da sha biyar za mu tashi darasi na dari da sha shida na wata ya kawo da kuma da awon kamar an ce zarge su ma yau ɗaya ga wata amma shi sarki ba su zai ce ba da nanar wacewa yau talatin ga wata ko ɗaya ga wata kaga mun ba mu da kata ba aji da na gaya ba mu ba da zami duka ba zargin musulmi a nan eh su ma da yakubu zo alai da idi zangani amma mu dai ka ba da zami ka koda wata azumi ne yanzu ai ku ta hau mu ba ba mu Allah kuwa tun da ba mu ganye ba saboda haka kuma abin da sarkin musulmi yake da shi rami shi ne a inda abin yi amma fatan da muke abubuwa za su gyaru kafin lokacin tun da ayi mu muka wuce su karku da mu za a gyara da su suka wuce mu ne matsala an gane ko misali ne in su suka wuce mu da sauki amma mu muka wuce su an fi samun matsala eh amma yanzu tun da su ne ɗaya ga wata da mu ne ɗaya ga wata ko to da wahala abin ya gyaru amma tun da su ne ɗaya ga wata in sha Allah goma zai sai sai ta kafin lokacin wata kwana su sun yi rage Allah ya nuna mana to za mu tashi sabon kitab kitabul aimani wan nuzul kamar shi ne ko yawwa mun gaba da wancan kitabun na buyo da malam ya kawo ya gaggama shi to yau za mu tashi kitabul aiman littafin da zai magana kamar sabon littafi yanzu aka shiga wanda zai magana kan al-aiman jami'i na al-yaminu rantsuwa to rantsuwoyi littafin da zai magana akan rantsuwoyi wannan zo da kuma bakanci shi kuma jami'i ne na annazur bakance guda ɗaya sai al'aiman kamar zai fara da al'aiman ne ta'arifu a ne al'aiman bi faɗi da hamza sai ce jama'u yamini jami'i ne na yamini kamar yadda na faɗa ya ɗazu ba asali yamini bin luga ma'anar asalin yamin a luga kuwa alyadu hannu sai a ce yaminan wajen malaku ba a tsabu yamini ba a tsabu yamini ba a tsabu to haka sai ce wa wuce ne kan alal hali sannan ana sakin kalmar akan rantsuwa alhali rantsuwa lianna kanu ila halahu domin laraba sun kasance idan za su yi rantsuwa a kada kullum biyamin sahibi sai kowa ya zo rike hannun dan uwan sa wanda ya rantsuwa haka ce ka rike hannu na rike na ta gam to sai ake ce masa wato al-yamin wa hiya bi shar'i amma a shari'a kuwa tawqidu shay'i bi dhikri ismi aw sifatin lillahi ta'ala ko aw sifatin lillahi wato shine yake tawqidu shay'i karfafa wani abu karfafar wani abu shi ake kira rantsuwa bi zikirin ta hanyar ambaton wani suna aw sifatin ko wata sifa lillahi ga Allah wai wannan abin da za ka wato za ku zo ku kulla dan ka nuna mutum yana da karfi ka zuke shi da muhimmanci sai ka ambaci sunan Allah ko sifar da mutum ya ce na rantsi da Allah na rantsi da alqur'ani ai sifar Allah ko yau to shine wannan to sai ne bi madan aqidul yamin to da me ake kullar rantsuwa wala dan aqidul yamin illa billahi ta'ala ba kullar rantsuwa sai da Allah mutum ya ce na rantsi da Allah na rantsi da girman Allah ta ga duk sufar da ko yawwa na rantse da rahman duk da ba a tirawa da a faɗi wannan ga mu yawanci za ka ji mutane ba za faɗa kawai za a ce na rantse da Allah sannan rantsuwa tana da horo guda uku huruful qasami shine wawun da ba da ta wallahi tallahi billahi eh duk wanda ka faɗa a nan taron billahi ko karan da Allah wallahi ga rantsuwa da Allah tallahi rantsuwa ce da Allah ballan da mutum ya gwama wallahi tallahi billahi la ilaha illa hu haka tauhidi ko ba ai ba wuce wanda ya san girman wannan ba ba a yi da sai a kotu a kotun musulunci haka zuwa kace kai rantsuwa kana kawo wannan duka za ga wanda ya suna dora hannu a ko da kana da gaskiya amma yanzu ba haushi ya saba hira kawai kuke akan hirar ban sai haka waɗannan duka hurufin kasan mu ya ta jero su ba abin da ya dame shi kuma to shi sa yake gaya wani yake to da me ake kullawa shi ne yake ba kulla ce da sunan Allah ko wani tsawa to daga cikin sunayensa ko wata sufa daga cikin gogunsa shi ne au ismin min asma'ihi sai dai daga wani suna daga cikin sunayen Allah kaga ba sai Allahu kawai ba in ka zo kace na rantse da ar-rahim sai dai ne na rantse da al-malik sai rantsuwa ce an gane ko to shine abin da yake gaya mana nan to sai yace kuma aw sifatin min sifati ko sifa daga sifofinsa na rantse da kul huwa lahu ko na rantse da suratul ikhlas amma ya tun ba in kace ya tun kun yi shiru mutum ana magana da yake ya tun ya rantse saboda me yana cikin qur'ani ko shike yana cikin Qur'ani kaga wani kuma su yana zo ya kai ya zai rike cewa ya san da ba Qur'an ko dubu ba da azali ba da azali ba ne Qur'an ko dubu kuma har da dubu wai dubu ma ba guda ɗaya ba wai wato ba sai ba ko ko tsawa yake ne bi to tsawa kuma zai ce dubu ma ta faɗo masa to shine al-ra'adu ayi tsawar kenan ciwon arabi kamar aibu fulatani ne mai faɗar da shi sai yi shi arabi amma aradu daga aradu ne larabci ne yusaddiqu aradu bi hamdi to kaga wani guda dubu ma shi ba hauki ne kuma fulatani da ya zo sai ya kwarar kwata dubu shi ba fulatani ne shi aradu kawai guda ɗaya shi ba ba hauki ne shi kwarar kwata dubu duk da faɗo ma saboda wani ƙudurin sa kawai عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر يدي أنه عليه الصلاة والسلام يجلس في عمر بن الخطاب وهو يسير في ركبه yana tafiya cikin wani karauka shine al-rakbu wa rakbu asbala minkum saboda haka karauka shine ayari mutanen da suka tawo cikin wato cikin ababen hawa mutane da yawa wanda suke matafiya ya ke ce wa karo wa huwa yasiru fi rakabin yahlifu bi abihi yana rantsuwa da babansa sai na wani yana cewa na rantsi da babana fakala bi zuwa da musulun da wasu sai annabi ya ce ala ku saurara inna allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum Allah ya hana ku rantsuwa da iyayenku maza kuma ƙarshen rantsuwa kenan mutum ya ya rantse da baban sa ai ya kuri man kana aliban daga yau kun ga musulunci koyarwa kenan daga yau duk wanda zai yi rantsuwa fa ya halin billah to rantse da Allah aw yasmutu ko ya kuddaki ya shiru in za ka yi za a ce to ka saba ba kuna magana yau da gobe da an ce haba ka ce kwarai kuwa tabbas to duk da aka ji aka ce wallahi tallahi an zan ba wa amma idan ka saba in maganganun kodin shi sai ka ta karkare za ka yi to ba za a yi da magana da ta gaskiya ban kan karance wa ana nabi ne maliki radiyallahu anhu qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam to da hadisi tuba annabi yace la ta zalu jahannam ita jahannama ba za ta gushe ba da koli tana cewa halmin mazid halmin mazid halmin mazid يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد kun san Allah ya alƙawari la amla anna jahannama min al-jinnati wan nasi Allah ya alƙawari ya cika jahannama kuma sai ya cika aljanna to ita a wuta sai an kai matakin da saboda yayi alƙawari duk wanda ya mutu kuma da imani ko da zai yi rijiyar ko kuri ɗin a wuta to zai fita ko da zai wannan zaman wucin gari to zai fita to idan aka tsare waɗannan wato al'usar min al-muslimina ko ahlul kaba'ir aka gama tsani su bayan sun gama zaman wucin gadin da auta to sai ya zanto kuma ba ta koshi ba sai ta ce ya ubangiji ba tsari ba dadi an gama to duk yan aljanna ne aljanna ne yan wuce ba ta aljanna annabi cewa za a mata sababbin halitta tunda ya alƙawarin duk biyun zai shiga ba za a fita aljanna ba don gidajen ɗan wutar da ma ɗan aljanna ne za su gaje mutum zai zo ga ga tsatuwar bukatan kwatar ga na ga kwatar sun zai gaba kowa a nan sai a ce an gadar ma da wannan gidan na wani katon kaburi ne da bai shigo ba ka gaje shi na gani saboda haka sai ya zanto gaba ɗaya aljanna waɗanda suke cikin ta sun yi wato shara-shara saboda yan wutar da suka tafi to sai Allah ya yi sababbin halitta su wayannan shi za a yake tattauna tsakanin wanda dan na duniya da ya je shiga aljanna da wannan sababbin waye kuma morewa wayannan sababbin da aka halitta sababbi kar yanzu aljanna suka tafi da kai da kake a duniya yanzu Allah ya kai ka aljanna waye kuma morewa sababbin wallahi mun bi su morewa ai ba hali ba dai mutum mu mun zo nan mun san me ake ciki ai magana kawai shine ya zanto mutum bai shiga aljanna a can ba amma mutum ya zo nan yanzu ai gogol maya da shi ya ji daɗi a duniya sannan kuma ya tafi zai shiga wato mu ji daɗi a lahira ai ƙarfi kenan shi wannan bai ma san me ake ciki ba ba bai sani ba na ba shi a ciki me zai ce to ba shi da abun faɗa saboda haka wanda ya zo nan ya zauna a duniya ya bi Allah ya shiga aljanna ya fi wanda za a halitta sabon to sai zan to ita to ita kuma ka ga adalcin Allah yanzu adalci ne na Allah zai halitta sabo halitta ya sa ta aljanna to ita wuta kuma da bata koshi ba ya za a yi da ita idan Allah yanzu Allah sai ya sababbin halitta ya sa su a wuta wannan ba adalcin Allah ba a gurin ubangiji wanda kuke sarki kai laifi da yaje ba shi ne kaddara adalci amma ba baka da laifi ya dora ba ba haka yanzu duk Allah abu a zamiri wanda aka halitta aka sa shi a wajen yanki kun fahimta da kyau amma da sai ka sa ka aljanna ai kancan adalci kenan to shi za ba zai halitti wanda ya sa ta a wuta ba sai wanda ya zo yi da shi shi za a kama to me zai faru shi ne a nan ya gaya wani ga abin da zai faru don wani zai tambaya ya ce to ya za a cika ta kuma yi alkawari kuma ya layi kuma ya kulle baya saba alkawari to duk sai ya cika to sai da ta ce wannan hatta ya zamu rabbul izzati fiha qadamu har sai Allah ya dora digadigan sa da kudura kun ga wannan yana cikin laita kabi tili yake ko huwa samiul basir yana cikin duk wanda zuba da kaji Allah ya faɗa ba ruwanka yaya take amin ruha kama ja'at haka magabata ce ji kamar yadda Imam Malik ya fassara istiwai haka yake so ka fassara kowace sifa kai fassara wallahu ala al-arsh يا الله إليه الأجل الاستواء معلوم والغيب مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة أخرجوه عنه haka ya gaya wanda ya shigo majalisin da ya ce masa ya Allah ya yi istiwa ya al'arshi imam malik ya yi ɗauke kai da kamar ba zai baki amsa ba da ya lura da yanayin da zai ce masa a istiwa ku ma'alum kar ya sa wata shubaha yace daidaita a kalma daidaita a larabci a wasani ce kawai kowa ya san me ake nufi da daidaita sai ce wal hukum majhul amma yanayin yadda Allah ya daidaita ce ba mu sani ba mun jahilci wannan wal iman bihi wajibun yace kai imani da Allah ya daidaita al'arshi kuma wajibi ne domin shi ya faɗa sun mastawa ala al a turori ayoyi bakwai sai ce wasu adu an hu bid'a kace yaya Allah ya daidaita al'arshi ma bid'a ne sai ce wa yan majalisi ayi waje da shi wannan kuyi waje da shi aka yi waje da shi aka yi waje da shi an fahimta da saboda irin wayannan firas din ne wani lallabo kawai ya shigo ne ya kawo rudani sai ya ma waje da shi to shi da duk wani abu da ya zo a wakalatin yahudu yadullahi maglula gullan aidihim wa lu'inu in ka zo fassara shi za ka yi ba ruwanka inda magabata suka fassara sahabbai da tabi'ai da jami'ar tabi'ai sai ka zauna lafiya to haka kimanin da aka zo wannan suka ita ma haka karka hararo komai duk wani abu da ake faɗa laisa ka mithlihi shay'un la huwa samiul basir ba abin da yake kama da Allah kuma mai ji ne bai gani kaga misalin da muke yawan bayarwa ai ji da gani dan adam ma yana ji kuma yana gani amma jin dan adam da ganin da irin na Allah ne duk mai hankali bai taba hararo haka ba ba to haka ake so a kowace zuba ba ka yadda kawai ka wuce in ka zo kace Allah baya ji baya gani ne girmama shi ne ko na kasa shi kai ai ko na ko mutum yanzu kace baya ji baya gani ka na kasa shi saboda haka ba ruwanka kaga kuma as-sami'u wal basir sannan ya jinkina dan adam ala ta'ala lil insani inna min al-da'i lam yakun إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا يقاشي السميع ne albasir kuma ya zo ya ce wa dan adam ma samiyan basira kaga iri ɗaya ne karatu amma ba iri ɗaya bane ma'anar to wannan shi an fahimta da kyau ko to shi ne abin da yake faɗa shi ma a nan yake cewa Allah hukuncin sarki sai ya tsora da gadigansa fa ta kulu har sai da annabi ta rika cewa kat kat wa inda ke wato kamar irin idan aka zo abiyanta wannan sawatin da yake bayarwa ko bi kamar zai to sai ta rika faɗa wannan abu kat kat sai ta rika faɗa kamar dai da hausa ne abu zai zai wato zai zube saboda nauyi saboda haka sai ta cika ɗin kun ga gama zai ta yi wa yuzuwa ba'duha ila ba'd ka gani sai ayyan gammu sai sashin da ya rika haɗewa da sashi sai ya haɗe da sashi saboda haka sai ta cika saboda tsabarin wato nauyin da za ka samu yanzu kuma an gaba da alhalifu bi ghairi llahi shirkun to rantsuwa da wurin Allah mu zai kuma shirka ne عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول na ji annabi kira da abin Allah tabbata a gare shi yana cewa man alafa bi ghairi llahi faqad kafara duk wanda ya rantse da wani Allah to ya kafurta na rantse da sarkin garin mu na rantse da wa kun ga man halafa bi ghairi man min ghairi al-umum tana cikin sigogi na gamewa kowaye ba a rantsuwa da kowa ba a rantsuwa da annabawa ba a rantsuwa da mala'iku ballantana kuma sarkin garin mutum ba zai zo ce na zan da mala'ika jibril ba kai shirka jibril ne ba shi da matsayi a Allah ne ya hana ya ce karka rantsi da kowa ce ne wannan shi ne an gane ko da zai ce عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك كوكما يا ما يشرك الله يكيه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم duk wanda ya rantsuwa a cikin ku fa qala fi halihi a rantsuwar ta ta sai yi billahi da rantsi da lata a fara'aitum lata wal uzza sai wannan rantsuwar fa li yaqul to in dai ya faɗi wannan sai ce la ilaha illallah ba wanda ya zanta a bauta wa sai Allah wa man qala li sahibihi ta'al uqamirka falyatasaddaq duk wanda ya ce wa abokin da yake zo zo mi tata iya ce zo mi bedin kawai yi wannan gambulin din iya faɗa kawai zulubin wannan abu ce sai kai zalaka ko da ba ai ba ba idan ba haka ai wani abu ne daban kuma ko wanda yake kawai zo mi tata iya wannan to yadda zai kankare zulubin sai yayi zalaka falyatasaddaq to ya tare ba ai za ku ga wannan samari za su matasa za su fi gane wannan za ka kawai shi saboda za a yi gani tsakanin guri da kaza zai ce takala wannan ba muke nufi ita muke nufi na za ɗari biyar kai ma za iya wannan da ka faɗa ko bai sa ba sai kai sadaka in ba ka bankara da babban zunubi gurin Allah wannan ku ɗabi'ar matasa ce kawai saboda za a yi tsakanin Liverpool da Real Madrid misali sai ce ba wasan ba zai zo ba sai ma isla'i misali sai ce ya rantsi da Allah ai tun da zai da koma PNG ba shi ne sabon labarin ba tun da ya koma ko zai koma PNG wallahi ne Real Madrid sai PSG ta ce Real Madrid in ba haka ba ta kaza na ta kaza an zo gurin kada fa ɗau wannan kama da rai ku sai kai da ka iya da ne ballan jira kuma yi kisa ku lura da kyau za ku rika gani duk inda abubuwan suka zo na abubuwan da ya shafi shirka ko da sai na Umar ya zanto da abin ya shiga musulunci yana cikin su zai shiga musulunci ya kowa tsanantawa kan khiyarukum bil jahiliya khiyarukum bil islam jazakum a wannan wayannan mutanen da suka ce idan Allah na dace alwadin kamalahum ai kalan da sai na umar suka buga shi ne yanzu za ka rushe bishiyar gaba ɗaya ba aka cire ta ku rika duba sosai za ku ga sai na umar sai da ya zamto da annabi ya koyar da shi sai kuma ya zamto ya fi kowa kyamar shirka duk abin da aka ce shirka ne waya wata da shi saboda haka wannan shi ne na'am ko mutu mari to kaga shi ma ya shiga ta ta zalunci ma kenan cewa to a wanda dama mai ake nufi da da da tasar ba shi ne ka amfani da wani abu ba ko ba shi amfani wa za ka yi da wani abu shi ka masa mari cewa ba haka ba in dai aka yi kaza bai da kuɗin yanzu ta mami zalunci ai kaga zalunci ma ya fito da yawa zalunci ne to mu je zuwa shubhatin wa jawabuha sai ma ne yake to shubha da kuma amsarta ya tadiru ba'd an hadithihim bi ghairi Allah wasu na bada hanbali akan rantsuwar da suke da wani Allah sai sai annahu min yakabuna al-kadiba wai abin da yasa ba sa rantsuwa da Allah suna tsoron ƙarya ne shi za su rantsuwa da wani abu kaga abun ƙarya ne shi kenan ba komai wannan shubha ce ma kaulin lahi ta'ala da hada fadar Allah madaukakin sarki cewa wala taj'alullaha hujjatan li aymanikum kun ji ko kada ku sanya Allah ya rantsu karan bara abun wasa wajen rantsuwa ku da Allah za a yi wasa kenan mutum zai rantsi da Allah zai rantsi kuma yace da wasa yake shi Allah ya ce kada ku mai da Allah karan bara shine abun wasa wajen rantsuwa ku wa jawabu hadhihi shubha amsa wannan riwaya shine ma rawahu Mis'ar bin Kidam an Wabra ibn Abdurrahman qala qala Abdullah la ahliba billahi kadiban rande da Allah akan ƙarya ahabbu ilayya shi yafi soyuwa a gare ni min an ahliba bi ghairi sadika la hawla wala quwwata da rande da wani akan wato da wani Allah da gaske kuma da kai rantsuwa da wani Allah akan gaskiya gwara karan zai da Allah akan ƙarya Allah ya sa kun gane zancen la na halifa billahi kadiban rantsai da Allah akan ƙarya shi ya fito yiwa a gare wato ya zo ya yi ƙarya ya fito yiwa a gare shi da yinsa shi ne kawai karatun duk da cewa wannan ba matuƙa yake kaiwa gurin kawo ba ba yi suke ba a kana kallo fa zamanin baya ba wai lafiyayyen musulmi tabi'i ko tabi'i tabi'i ba hatta wanda suke mutajilawa da wanda suke za ku rika ji cewa bukari ya yi ruwaya a gurin wani rasubi guda daya ko a cewa gurin shi'i misali mu kan mu rafi a gurin shi'i ko gurin mu'tazili ko khariji bakawariji za ku ji bukari ya yi ruwaya daga gurin bakawariji ko a ce ba imam malik ya yi daga gurin mu'tazili kamar dawud ibn hussein a yi ruwaya a gare shi aka tambayi ma malami ya za ka yi ruwaya da gurin ba mutan zile sai yake dalili na shi ne yake saboda shi wannan da kuke magana a kansa dawud ibn hussein ba mutan zile ne amma ba ya ƙarya shi ne mai cewa da ya yi ƙarya da yawa wani ƙarya ya kuma ce a je hoki daga sama ta ɗaya yake to wanda ba zai yi wani ƙarya ba ya zai wa Allah shi ne dalilin imam malik na yin ruwaya da gurinsa don Allah ku auna wannan magana da ya yi wa wani ƙarya ba a je hoshi daga sama ta ɗaya ya rushe ya rubu guje to wanda ya yi wa wani ƙarya zai wa Allah ba zai ba to saboda haka wannan shi ne to kaga sai yake cewa amma aya ita ayar ba ma'ana kamar zakara ibn kathir kamar da ibn kathir ya faɗa ne an ibn abbas daga abdullahi abbas tsari ne la taj'alanna umdatan li yamini kada ka sanya wato wata katanga wajen yin rantsuwarka wata garkuwa da zaka sa an gane ku Allah ta suna alkhaira da cewa kai ba za ka aikata wani alheri ba mutum ya zo misali abu ne ya ga ce wani zo kai aiki ai na rantsi wannan kalmar ai na riga na rantsi baka ji na rantsi ba to kaga ya sa ta zama ma wata garkuwa wata katanga wani abu kuma aikin da zai bar alkhairi wani zai ce ai na riga na rantsi kai ba kai kai ba mu ji wani baka ji rantsuwar da ne ba kaga ya ba da wata kariya akan kaga wanda yin abin shine alkhairi to sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce karka yi haka walakin kafir to in ma kai kai kafara an yamini ga rantsuwar da ta wasna ila khaira sannan kai aikata wannan alheri ka rantsi cewa wallahi ba zan ƙara taimakon ka ba kanin gari wallahi ba zan ƙara ba ka kutule biyar ba rashin baki kuma ai ba alheri bane to kuma yazo yana da wata bukata sai kai kafara ka bai da ba zan gaji ne ai garanti dan uwan ba za ka yi ba wani ai gaji ne kuma sai kai yanzu kuma ta zo ko babu da wani ce jami'a za ka yi ba mu gane rantsuwa ba ma zo gurin ba tukunna to sai dai kala ibnu kathir wa kaza kala masruk ibnu kathir ya faɗa shi ma masruk haka yake kun ji yanzu za a yi ruwan manyan malamai wacce abi da imamu shafi wa ibrahim an-nakhai da ibrahim an-nakhai wa mujahid da mujahid babban dalibi ibn abbas shine wanda muka ce yayi sauka da wani gaban ibn abbas uku kun sa wanda zai ba ku mamaki a wannan shekarun saukar da ya guda uku duk ayar da ta zo da wani tarihi na wani abu da ya faru sai ya je garin ya gano duk ayar da take da wani labari da wani abu in dai abin yana nan yana existing to ya ji practically ya gani bayan ibn abbas yi mun bayani kuma sai ya ji ya gano da kan mujahid wa dawud da dawud wa sa'id ibn jubair eh mutumin hajjaj ibn yusuf al-saqi wa dawud da wa ikimma da ikrima wa makhul wa zuhri da imam zuhri wal hasan da hasan al basri ba Allah wa qatada da imam qatada wa muqatil bin haybin ibn hayyan wa rabi'u bin anas wa dhahab da imam dhahab wa adau al khurasani ba wanda adau ibn ali rabah ba wani daban wa suddi rahimahumullah da imam suddi ana maɗaukakin sarki ya musu rahama mun ji wannan man halafa bi millatin ghayril islam duk wanda ya rantsuwa da wata wani tafarki wanda ba na musulunci bai ce na rantsa da kiristiyaniti ko da yahudanci ko da magudanci ko da ko da an sake jirin da har kana kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man halafa bi millatin wal islam duk wanda ya rantsuwa da wata milla ba ta musulunci ba kadiban yana mai ƙarya muta'ammidan yana mai ganganci da gangan huwa kama kala to na abin da ya faɗa yana kansa misali kun ga wani abubuwa da ake faɗa faɗa za ku ga lokacin siyasar su ne zuwa yi da aka kai bugawa da kuma baba su ne ba da aka yi matsala a lokacin ne amma kuma akwai matsalar siyasar da rigimar su da sarakuna an ce an kawo hoton kwayata ta ne ko wani daga cikinsu da aka zo aka yi shi kotu da aka yi shi kotu sai aka ce da ya ga kotun musulunci aka yi sai ce aiki ba shi addinin annabi dawo da yake sai in za a yi mafi shari'a da zabura za a yi masa ɗayan kuma damar da su ma duk suna cikin kilik ɗin su shi kuma da yanzu zai ya ya fita daga musulunci tun yau ne ta koma kiristanci a yana samun irin wayannan a ko Allah ya rika mai jabar akwai wani hamdu gurgu ake ce ba zai na nan da rasu aka taba samun wani sabani wajen shekara 90 wani 899 haka zuwa 2000 sannan san wannan 48 haka aka samu wani sabani ya mutu gurgun nan aka je kotu kan wata matsala wasu abubuwa ne na matsala addini da aka je kotu su ba jabar na shigowa kotu kawai sai suka ga mutu gurgu da kurin tsawiya da aka zo aka ce ha wallahi ba da ba sai rubi sai ko ba sai aka ji aka tambaye shi ya haka yace masu addinin sun fitar da mu saboda haka shi ya koma kiristanci wallahi sai wanda ba sai koma sai kuma koma dan da mai ba kai hakuri kaza kaza shi ke kasan da ya dawo aka yi rukun sake da ya dawo wanda yana cikin lambuwa sai waɗanda suke adawa da zaman jabar a wannan lokacin amma ka san kai ina ina cikin mutanen da bayar da zuwa man jafar ya fi tasiri mai da lafiya mutane zuwa ake man jari wallahi alazim saboda ya koma cikin masoya kuma na gaske saboda yadda aka jawo shi mu'amala ita take za mutum bai fahimce ka bai fahimta aka ja shi a jiki lokacin da man jafar cuta ya kai bayan man jafar an kashe shi rashin lafiya ya kai saboda da abuwa da yake ba wala tattawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamid abin da yake ba yana nan da ransa a dorai to saboda haka wannan shi to kaga akwai wa'annan da zaka ji an ce sun yi irin wannan abubuwan don mutum ya faci kansa kawai zai zo da yaran sai da shi yaran sai da da da jizo ko da shi bible da ara ko shi ya fita duk wannan rigimin ɗan kowa to sarauta da siyasa sun yi wannan wani abdullahi bin buraida an alihi kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma qala man qala annabi yace duk wanda yake ni bari'un min al-islam kun illa ku yace ba ruwa na da musulunci fa in kana kadiban fa huwa kama qala to ko ƙarya yake daga ranar ya zama bai da ba ruwan daga musulunci ya fita shi da ba a wasa da wannan haka wa in kana sadiqan lam ya'ud ilayhi islamu saliman idan kuwa wato dama da gaske yake musulunci ba zai dawo mara ba zai dawo zuwa gare shi ba ko da zai musulunta ba zai dawo da salin alim ba wataƙila sai a yaƙe shi ko kuma wasu abubuwa a kawo shi abu sai ya ji kuwa barci kawai ba zai dawo ga musulunci ta alif alim ba wataƙila sai an sai da shi a matsayin bawa ba ko abin da ya kama da wani lafiya to kaga man ulifa lahu billahi falyarda to ga wata gaba duk wanda aka yi rantsuwa da Allah shi kuma to ya yarda mutum ya zo ya cewa na rantsi da Allah kaza aka yi to ka yarda ko da kai yayi ne shi ne kaga maganar da ake wani za ka iyalin sa cewa ba za ka rantsa ji ni za ki ga ƙarya ciya bayan na san ki da ƙarya kaza kaza in aka kure da wannan abu wani abun ko ka san ƙarya yake kawai da kai za ka عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجلا يحلف بأبيه النبي عليه الصلاة والسلام يا جون mutum yana rantsewa da babansa faƙada sai yake la tahlifu bi abaikum ku daina rantsuwa da iyayen man halaba billahi wa yasduk duk wanda zai rantsuwa da Allah ya tabbatar gaskiya ce abin da zai rantsuwa ne wa man hulifa lahu billahi wa yarda wanda mutum ya rubuta wallahi tallahi kaza akai to ka yarda wa man lam yarda billahi wa laysa min Allah wanda baya yarda in an rantsa da Allah to ba dan wajen Allah bane ba ruwan gida Allah ba ruwan zuci ba ka ganin ibn Umar abin da ake yi idan idan bayi bayi da yake rubu saboda wanda ya san girman Allah da Allah za a yi da shi kun fahimta da kyau ko yau in baka yarda da Allah ba shi ne da an fada shi ma Allah ba komai kake kallon da za ka ga kai za a raina wa hankali ibnu umar bayi ne da shi masu yawa shi kuma yana da wata ɗabi'a inda ya ganka mutu da yake in dai kana da addini to zai sallame ka yace ya yanta ka je ka to shi ta an bawa yana da yanki sai ya shiga masallaci Allahu akbar eh sallah ne kyau ya ga ibnu umar na kallon sa shi kai da ma haka kake bin Allah da gabanin ta sai wasu suka zo suka ce masa wallahi tallahi yaudara suke yi yaudara ka suke yi ce to in dai da za a yi da rai da Allah ina gode wa Allah haka yake sai ina gode wa Allah da haka duk ya rika shi za za ku da sai ya yanka bayi da yawa ya yi umara dubu ya yi aikin hajji saba'in ya yanka bayi kaza haka saboda wannan ayyukan da na alkhairi to to sai ce wa da abin hulaira radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ra'i ibn maryam rajulan yasrifu annabi ya dan maryam da kansa sai ga ba wai gaya ba ake ba da kansa ya ga wani yana tsada da kansa faƙala sai yi a tarasta ba wa Allah ta ta kuma kake yi ƙala na yi da kaga ya yi na ya karyata wallazi la ilaha illahu haka rantsuwa na rantsi da wanda ba wanda ya jinta a bauta wa sai Allah ba ta ta nake ba فقال إذا بي النبي إذا بي آمنت بالله وكذبت بصري الله أكبر na yadda da Allah da karanci ne ido na kuma ido na kare da ji ba daidai gani ba din girma Allah ka ji bayan Allah na yadda ido na bai gano daidai ba kun ji ba aktabul yamin to rantsuwa kuma yanzu ga da kakan sai ka kiyaye ka ji wanda za ka rike. Dan kasimul aimani a saman salata, rantsuwa ta kasu kaso uku, al-yaminul lagu, al-yaminul gamur, al-yaminul munaqida. Kun ji su guda uku ko? Dole za mu je mu. Al-yaminul lagu wa hukumuha. Wannan rantsuwa da ake kira lagu da hukuncinta shi ne yake lagoli ya ya tsakiyar rantsuwa huwa al-alifu min ghairi qasdi yamin shine mutum ya rantsi ba tare da niyya ba shine a wannan rana ya ta ce wallahi wala wallahi kawai ta suku ce ta fito ba tare da ka ta karkare ba akan abin da ya wuce ko wanda ba akan abin da ya wuce ko wanda za a yi ba a'a kawai ta yi rantsi ai wallahi shi mutane kaza kawai irin wannan ana tsira da hakika ida ita ce yaminin lagawi wala yan aqidu na'am sai ce ka kauli da rajuli wallahi da ta'kulanna aw la tikra wannan kawo ruwa ku ce ai ran ku wallahi da ku sha kawai wallahi da ku sha haba ai wallahi da ku sha wannan kuma da ai ka ga annabi ya ce in mutum yayi wannan akwai ibrahim kasli ma ya ka kubutar da mutum ka kubutar da shi idan mutum ya rantsuwa akan zai kai kaza to zai kubutar da shi shine ba ku ga ana kawo labarin matar da matar da ita jini ne da mijinta kuma tsani yake zawa idan ya zo mai gidan sama ne ta tsani yake hawa yana zuwa sai ta rarraka hau ta fara hawa ta je tsakiya shi yake wallahi kina tsora kafa sai a sama na zage ki kika dare da baya ma na zage shine wajen ka kuma ta da yi da rikito tsanin suka yi baya gaba ɗaya suka rikito annan ba karamin mugu bane to sai ce qala ta'ala la yu'aqibukum nan ne wala ya'qibu hadha al-yamin nan ne kuwa aw la tashra banna wa na'u zalika da makamantan haka la yuridu bihi yamina amma ba wanda yake fasirar zuwa da ita ba shi ne wanda ta tafi kimar abin wala yaqidu hadha al-yamin bi kulli ta wannan rantsuwar ba wala yu'akhadhu bihi al-hali ba a kama wanda yake irin wannan rantsuwar qala ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da rantsuwar da kuka yi da yasakiya cikin rantsuwoyinku walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Allah yana kama ku ne da abin da zukatan ku suka tsawarwurda wanda kai da gaske wa qala ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da yasakiyar rantsuwarku walakin yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman sai dai yana da ku ne da abin da kuka kulla da ran kuka kulla da rantsuwar da ku wala ya radiyallahu anha la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi qala tati unzila fi qawli Allah ya saukar da wannan ne akan fadin zunubi cewa i Allah wallahi wa bala wallahi eh wallahi kaza kaza irin dai ana yi da mutum ce i wallahi kawai i wallahi bala wallahi al-yamin al-gamul to ita wannan ana kiranta gamul me yasa ake kiranta gamul suka ce bi annaha tagmidu sahibuha bil ismi thumma fil nar domin tana ilmiyar da mai yin da in zai kuma cikin wuta bi ilmiyar wa ake cewa ita ba ta da kafara domin da an mutum ya ya san ilmiyar da jira ce an gane ko yawwa cikin wuta aimanin talat a idan mutum ya rika rantsuwa wallahi dina da ke shi kai kaza ita ce aimanin talat wallahi mutum ya rantsi sai yayi sai yayi wani sabu kaga mutum ya rantsi ba ma cewa cewa za a yi sakin ba aiwa a sanda to sai ya rantsi wallahi shi ka wuce da shi ita ce aimanin talat na to sai ya ce a fiyar yaminu da kadiba kun ji rantsuwar ƙarya allati tuhudamu bi hal huquq wanda za ka cinye haƙƙin wani da ita suna za a kotu ka je ka gani mutum ya je kotu ya rantsuwa a kan ƙarya shi za a wani wai wani mutum ya yi ga wani a hanya yana zaune kullum ya gwamnati ya wuce ya wuce ya tafi wata kotu ranar ne ya yi ba wa Allah zo wani ya kake zuwa kullum yadda yi da nake yi ce to kake yayi Allah ni ma ita nake yi na zama haka haka yi kuturin ya ce masa yace wallahi jima irin da ta ƙarya yake zuwa yi a biya shi ko za akwai su wanda za su wani zuwa yake kallo kun san shi ko su kawai zuwa yake kallo ga ko wanda kamar yadda lauyoyi suke ba da galantiya to akwai masu ce da galantiya za a ce dama za a ce sati ne zuwa za a zo da shaidu suna gane ba ka da gaskiya sai su je su to yaya kai musu bayanin da za su yi rantsuwa wani sai ya ce ka kuka ba ya ta rantsuwa wallahi a gaban da akai ya rantsi in dai za ka biya shi eh kuma ka ga wannan magabata ta ce ta da'u diyara balaqiya yana ta gida ya zama fanku mutum abin nufi shine mutum ya mutu ba mai mar addu'a bai da kowa da zai tuna shi Allah ya ji kan wani babu wannan ai musiba ne yawwa to shine to kaga sai yake cewa wannan ita ce wannan rantsuwar wanda za ka ci haƙƙin wani da ita wani zai yanzu yanzu wai wani tsalle duk da dai duk da dai su ma masu lifin da laifin kawai kana tafiya a hanya kai wa mace wannan zafi kawai zai wuce wata kawai yawa wata ne wai ta ce kawai a rage mata hanya ya ɗauke ta suna cikin tafiya a ji wani guri tace akwai nan nan za ta sauka wallahi dai kamar za ta fita kawai ta rugo shi tace sai ya da kudin ta ita kudin me ta rika ta tara ban jama'a ka dauke ni din je ka zo ka ajiye wallahi ba kai zaba kaza kaza kaza mutane suka taru da ga za a tara man jama'a da yawa nawa ne kudin nan dubu ashirin ya ɗauko dubu ashirin ya bashi mutane suka ce kawai kai haka ake yi kawai ka zo ka ɗauko mace kuma ka zo ka za ya yi shi shi dai rasa ne zai ce ta yi gaba ta wuce ta tafi kuma rantsuwa ta rike cewa wallahi ɗaukar ta yi jijiya kuma yanzu ya zo zai ajiye ta kaza kaza yanzu wanda ɗaure karya ke ji yanzu wanda aka ɗauka ta jiya ma da awon ruwa da zai tuye kai in ka je maka yanzu ka zo ka ce dole sai an biya kuɗin nan taimakon ta kai yanzu dan Allah wanda ya ruwa za ka biya kuɗin karuwanci ce ba koyi to ai abin da ya ba sauki ka samu gaban ka kai ta biya ai ai kawata ya ga jakunan da gari ne wa na Allah a ce ke yanzu ku kunyar Allah ba ke kin je kin yi abun can kuma wallahi da Allah ya haduwa sai da wani wanda ba dan bari in dan bari ki ne zai maganin da Allah wani abun zai digo mata da ba ita ai cewa zai ai ba kwana uku mukai sai ki digo mata kwana uku mukai in ya gabe ya zane ta ta ko bulala ya tsane zai ce kuma da kware kuwa inda kaga idan aka zo aka yi magana kwana uku ai za ka gari ya shi kuma zai tsaya dole wa za ka gaskata a ciki ba wanda za ka gaskata domin duk ba abin da ke dare ke a cikin to kaga illar kenan to kaga wannan yanzu jajen ne za ka yi masa ba wa ya sa ka ya ko namiji yanzu in baka yarda da mutum bai da ake cikin matsalar nan ka dauke ni ballan da zamu ci wanda ake gaya mana kwanaki shi da ya listen wallahi a Kaduna ne kafin ya yi zafi ta mutane a ce zuwa sai daga abokin ciki ta ji an mata wankin ciki wallahi tsautsayi ta mutu ba dan ya san banya ba kashi Abuja ne ba wata nan malam da yake gaya mana yace wallahi da lahi sosai mutumin kirki ne sosai kawai karambani ya dauke ta wallahi kan ya yi ta kawai da mutane sai da aka yi ta dogon turai ya san mutane Allah ya sa ya san mutane kuma kuskuren da yana gama ko da yake yana ganin gaskiya ce da shi kawai sai police station da ita to ai ko yana zuwa karfe kun san dama a ka'idar laifi ko yanzu idan ka ga an yi mutuwa ka ga gawa ko gidan kan ka je ka ga ya fayin sanda kai ne fara san kai kai za a fara rikewa shi za ba a zuwa bada kai za a fara rikewa wallahi a kai kuma an ce abokin ku ai ni ba bayan kalma ban yi da ita ba wallahi Allah ban yi da ita ba ya ji ko su da suka kai kara gaba haɗe yau inna lillahi to shi ne yanzu dan Allah to ka ga a ce wai ba a da hanyoyin da za a gano mai laifi ne kai ne innocent sai ka ja wahala ai shi za a suna kalla a wuce shi ya kamata ne gaskiya a gyara Allah ya kyauta ki so duk da wai an ce su ba shi yasa ce yanzu wanda yake jami'in tsaro in kuna magana yana gane su ai tunda kuna gane mai laifi ta magana da idanunsa da movement ɗinsa ai ya kamata ku saki wanda ba ruwansa eh haka ne kuma da wannan dan wannan to saboda haka shi ne to sai yace um aina magana awil da ji yuqsadu bi hal fiqu ko da aka da baki ba tsanci da ita wani kiyana da harin kai tsaye mutum ba tsanci zai da wannan rantsuwar ko ha'inci kamar yadda na bada misali yanzu wa sum ya fi zalika an ambace ta da wannan sunan li anna hada iblis sahibaha sai ke ni summa billah to mutum na dilmi yadda da yin da a cikin zunubi sannan da dilmi yadda yi a cikin wuta وهي من أكبر الكبائر كسني في وجهنا من يمن ينزل بي ولا كفارة فيها مبايع وجه كفارة لأن الله يقول ثم الله بدأ فكين سركي yana cewa walakin yu'akhidukum bima aqadtum al-ayman la yu'akhid la yu'akhidukum Allah bil lagwi fi aymanikum kama ilayhi sai dai yana kama ku ne da abinda wato kuka kudirce na rantsuwa wa hadihi yaminul ghairu munaqila wannan kuma ba rantsuwa bace na mun'aqida ba ita bace li anna al mun'aqida ma yurgilu hallu domin abin da aka kulla shine wanda zaka iya warwarewa kun ga wata formula ko yadda ba za ka manta ba al mun'aqida shine wanda ka kulla ta cewa wallahi ba zan ƙara zuwa gidan ki ba ai wannan kulla ta kai da gangan ka kulla ta wallahi ba zan kuma taimaka ma ba kulla ta kai ko yawa kaga wani abu ne da ka daura da kanka inda ba ku gina ba za ka daura ba to shine yace ba ba mun akida ba wala yata'atta fil yamin al gamud al birru aslan an fahimta da kyau ba a zai cewa ita wato ba a zai cewa biyayya ga Allah madaukakin sarki da da rantsuwar tirjiyarwa kai tsaye da ba mutum ya yi nufaci da sako ya nufata tsantsa ba wani zancen me yake kiran da biyayya ga Allah babu duk da cewa nan waje min akbarul kaba'ir ne ya kamata mu tsaya dan haka ba gurin tsayawa sai mun ji ta al-yaminul munaqida mu tsaya a yin anan waje min akbarul kaba'ir sati mai zuwa sai mu dora an an nuna mun lokaci yayi na'am na'am a ai za ma mu iya koma kan al-yaminul gamus kai bi mu tsaya nan kawai na'am خير القرون تملك شهادة أهلهم يمينه ويمينه نعم sumu ake magana ‘yan bayan wanda za su zo bayan alkurunin matsala to shi ne za a yi samun wanda saboda ba su san girman Allah ba ba komai za su iya rantsewa a kan kowace irin gari yanzu na baku misali da wancan babu jazilan Dawud bin Hussein da na kotun yawa kamar na kotun nan misali san aiki na Dawudu da kuma wanda mutane suke ko ba su koyi ba a waje kawai mutum ya rantsi akan ƙarya bai mai da abin komai ba ai yawan kiran sunan Allah wa wajen sarki a gurin da ba biyayya ga Allah ba ce raini raini Eh. eh haka haka
ko kai matsayin ka ne za ka ji cewa a kusan cewa ba sai suka da karatu ba idan suka karatu ba ya kamata a wannan ai kai ka kai ba yi gudu umar bane abin da zaka yi shine in zo nasiha za ka yi musu ai yanzu ake a gina su akan nasiha wato su koyi ikhlasi shi kuma ikhlasi yana so mutum ya gane da gani ido da bayan ido yawa ka fahimta da kyau ko shi da magana da ake ba kaga ai yana ɗaya da abubuwan da ibo da nan in kana karanta shi dangane da abin da ya fi jarin zuciya ko wato sai kare da kanka jami'ar ulumi wa hikam a cikin inamar amali bin ya ga wajen maganar ikilasi wallahi ya kamata mutum ya kar yi wata ne karanta wannan babu rika karanta akan abubuwan da ya rika kawowa a kan maganar ikilasi kullum ka gina mutum akan cewa duk abin da zai yi don Allah in kullum koya wa zuciya wannan ka yi wani alkhairi ka ce da Allah kar a faɗa an fahimta da kyau ko dan kan shi ɗan yanzu ya rika gaya ba ai da Ahmad ibn Miskin na gaya muku ai shi kin a baya mutum ne mai alkhairi saboda alkhairin da ke nan yanzu gaya ba cewa ai kai aljanna ba ai sai dai ka je makawa saboda duk inda ka ji ginin makaranta shi je makawa marayu shi ne je makawa miskinai shi ne komai da Allah yake so ya ba shi darasi yana kwanciya bacci sai ga an da kiyama ana tawari masu aiki a alheri yana tawowa sai malaiku suka ce yana yake duk ga kaya nan yau na zo din lada na suka ce ina kana da matsala me matsala ta sai kawai suka jira a cikin wannan himin kayan da ta kamar auduga sai suka zaro wani dubi ba irin sai suka ce kalu duk wannan ayyukan gani na da kai amma wannan dutar ne da aka zo aka dora gaba ɗaya wannan dutar ne ne da jayi gaba ɗaya wannan abubuwan ne ke mai da matsala to da haka ba ta da fa'ida ko da yaushe kokari yake a gina mutum cewa kai dan Allah cewa in malami yana nan kai dan ai da ake so hatta mutum ya zo karatu yadda zai yake kwatanta shi wajen makarin da horo idan zai yi akwai ma ya kwatanta haka sirran wa'alaniya sannan abin da za a yi ka da wanda ba za a yi ka ba inda yi ma zabi ka dauke shi haka saboda in ina ɗaya daga abubuwan da yake rusa yi kawai don mutane gari sai Allah ya baka da mutane amma don Allah kai ne da rima kuma yawanci in lai lai wani yi minkum da za'an wala baka ji isa baka ba da ke da wannan tsarin ba za a zo a ce mutum ya tattara zakar ya je ya ajiye a wani gidan ko ya kai wani ko ya ajiye a gaban ai har shekarun baya wanda yanzu abubuwa da suka canja a saudiya suna da wannan tarbiyyar da madina mutum zai ta karo da kai ajiye zai gaba to saboda haka wannan shi ne saboda haka yara kuma gina su ake cewa duk inda za ka je baka ga wani da yake koyar da ɗansa kullum yana gaya mai cewa Allah yana kallon ka duk abin da kake Allah yana kallon wasu kuma malamin ka ce a makarantar da yake koya wa yaran duk inda kake Allah yana kallon ka to shi uban gona yake zuwa yau za ka kayan marmari sai ya tafi da ɗan wannan wa'azin da aka yi wa yaro a makaranta ya ratsa shi sai yake ka rika gani mu in ka ga wani ya ciwo ka gaya mu uba yana ta ciro mangoro ko abu abu shiga yana ta tara yace ba ba ila yace ana ganin ka sai zuro ya shi kowa da gudu ya zuwa ladi yace waye yace Allah yana ganin ka daga rana yace na kaga cewa wato duk abin da yake kai gaba ɗaya ba shi wannan bi hararo shi a zuciyarsa ba sai yanzu wannan yaron yake ga masa cewa duk abin da yake yana jin cewa ko baya so kowa ya gaji amma Allah rabbul samawati wal ardi yana gaji ganin zamin bauki sau'a da wa'i samawati to daga nan sai daina to wannan ya ji ka gina yaro ko da yake aka kullum gina su ake cewa ka sani duk abin da yake Allah yana ganin ka shi ne misalin da na baku na ce da wajen bai dawo yana yi wa abdulhalim wa'azi yana cewa Allah yana ganin kowa wai ya ji wa'azi a islamiyya Allah yana ganin kowa yana saman bakwai yake ko na hau jirgi haka yake masa ko ya hau jirgi in ya hau yake ko ka hau jirgi yana ganin ka to wannan abubuwan ya gabata ko da yake gina kanmu da shi na na na wannan suna suna cewa da Allah ba su suna ma kiya cewa ya da shi shi ne yin shi bai ya da wani abu ko kudin da ma kiya suna cewa da Allah ya da shi kamar sun rike na ake nufi wannan abin da shi talla ne mana ai kamar mutum ne yanzu yanzu misali yana ce da kwaya ya zo ce dan girman Allah kai man talla shi ne kawai misali da zo yanzu yana je da kayan maye shi dan Allah kai masa dan ai ba wani rubutun ko me za ka yi ba ma domin sabo ne wala ta'awalu ala ismi wal udwan kai ba za ka ci makawo barna da sabo ba ai saboda haka ba wani rubutun abun ai daidai yake da irin wanda za ta tura gurin hukun nan kaza duk ɗaya ne la muhallala gurin da li'rabi ka tura gurin kaza wai in baka tura haddara irin wayo in baka tura ba ma kaza zai same ka da Allah ka ji wallahi ka ga wannan wanda ya biyo ya raina ma wayo rainin wayo ne saboda haka ba shi da duk wanda ya san kana karatu kana bibiyar abubuwa ba zai tura ba wannan abun ba domin ya san wannan abu kai ma ba kai dare tun da aka daina tura ladanin masallacin annabi ai za a daina tura wannan ne ko a ga wannan ayya dare ana tura shi na Ahmad mai gadi ne ko يا مبارك الله لا تدم اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وان تكرم الوفياء لادوينا لكي لا تجاوز Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ina roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka yi jarabawa da wanda suke roƙi da masu nema a cikin Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya shugabannin mu Allah ka tura su akan hanya madaidaiciya اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين akwai daura auren hamza da yar gidan sai yanzu na gano wanda ake faɗa alhaji hakim ne su zama a nan suna zuwa da mala abdullahi gumin kun gane ko wani lokaci yana zama a nan yau gobari ko ne dan babun dan kwarai kuwa to yarda yarda ce za a ɗaura auren a alfurkan ranar asabar din nan karfe sha ɗaya muna da Allah madaukakin sarki guda biyu ne ma shi ma akwai dan uwansa Mustafa to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya ba su zuriya lai ba assalamu alaikum